والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية وسعد وسعيد والحة وزبير وأبو أبيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المختوم الحاتم الخاتم أبو العباس شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب الفيلتي أبو إسحاق باي برحمانياس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومسهري وتاجي الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أسرار رسول الله في الظاهر والباطن أبو الكنسوس وأم الخير ولكن فدا الشيخ محمد الهرس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كثرت في وصفي فإن جمالك لن يوسف القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني دهري فصرت ممجدة القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna mika godiya ga halaran Allah, manzan Allah, sallallahu Alaihi wa sallama dukkan bayan Allah na girgiri, mutanen kirki mutanen manzan Allah, sallallahu Alaihi wa sallam. Alhamdulillahi, babu abin da za mu ce wa Allah ta dai mu ce mun gode masa da ya yi mu musulmi masu imani waɗanda suke sauraron abin da ya shafi sha'anin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a yau hudu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da shida ga watan march 2022 miladiya alhamdulillah jiya muna karanta masail mas'aloli na hukuncin mutumin da ya sakin baki ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama menene malaman duniya suka ce a kansa sannan kuma menene Allah ya faɗa tukunna sannan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya magana a kansa bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mangurma cewa yana cewa man sabba nabi faqtulu wa man sabba sahaba wa man sabba ashabi fadribuhu duk mutumin da ya sakin baki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kashe shi duk mutumin da kuma ya saki ya zagi sahabbai sahabbai na to ku dake shi a wani ruwa yake cewa ta yi ƙarbar ilmaut sai ya yi kusa kuma shi duka sai ya kusa mutuwa saboda zagin sabon manzan Allah kabira ce fasikanci ne zagin sabon manzan Allah kabira ce fasikanci ne Allah ya gaya mana abinda za mu faɗa mu wa'inda muka zo bayan sabon manzan Allah والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ko a wayanda suka zo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce su faɗa akan sahabbai shine Allah ka yafe mana da mu da wayanda suka zo ba da mu rabbana ghafir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil imani Allah ka yafe mana mu zunubanmu sannan da mu da wa'inda suka zo kafin mu suka riga mu imani ashe ne ma sabai gafara ake yi to ko wala tajal fi qulub- fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allah karka sa mana gilli da kiyayya da gaba da da da ki- da- da da da da da hikidu akan waɗanda suka riga mun imani su ne sahabban manzon Allah saboda ka shi musulmi baya zagin wani ba a ma yadda ka zagi wanda ba musulmi ba ballantana ka zagi musulmi ballantana mumini ballantana mai imani ballantana wanda ya zo kafin kai ya yaƙi ya ba da ransa ya ba da dukiyarsa ya rabu da ‘yan uwansa gaba ɗaya saboda addinin Allah da manzon Allah ko Allah yana faɗa mana a ƙur'ani yana cewa a haƙƙin wanda ba musulmi ba Allah ya ce wala subul lazina yad'una min dunillahi fa yasbullahu adwan bighairi ilmin wa'anda suke bautawa dodo dodonni ba masu bautan gumaka kar ku zagi dodonnin su idan kuka zagi dodonnin su zai jawo su su zagi Allah naku da kuke bautawa su ba san shi ba da zage shi su tsura mashi asa saboda waye ja ku da ku zagi nasu da ba ku zagi nasu ba ta saboda ka musulunci bai yadda da zagi ba bai yadda da cin mutunci ba bai yadda da wulaƙanta wani ba kamar da 'yan ƙungiya suke zagin mutane ko a yi ta cewa su wane kaza ne su wane mushirkai ne 'yan bidi'a ne kafirai ne in an raina ka sai a ce ba kafiri in an ga ana tsoron ka sai a ce ma ɗan bidi'a wannan ba musulunci ba ne musulunci bai koyar da wannan ba saboda haka a watan ramadana abin da ake so bakinka ya ta faɗa kafin mu shiga cikin karatu shine yawan salati wa manzan Allah yawan la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallama yawan istighfari yawan karatun qur'ani mai girma to in mutum yana yin wannan mutum matakar yana yin wannan bai daina yin wannan ba to insha Allah ko bari shiga bane ba in Allah da baraka shiga cikin wahala ba saboda ina kiran mu ga zuwa lallai lallai mu dawo da hankalinmu mu tsaya mu yi wannan aiki shine zai amfane mu duniyar mu da lahirin mu amma matukar mun yi wasa da shi to mu sani wannan rana idan ta wuce ta wuce kenan wannan wata idan ta wuce ta wuce har abada ba za ta dawo mana ba kamar yadda na faɗa mana baya ko ramadana in ta wuce za ta dawo abadan ba za ta dawo ba sai dai wata sabuwar ramadana ko kayi asara ko kayi nasara kayi asaran wancan da ya wuce saboda haka lallai kar mu bari mu yi asarar rayuwarmu kada mu bari mu yi asara a rayuwar ba mu yi aiki ba wanda za mu amfana kuma mu amfanar da wasu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana mu yawaita karanta Qur'ani saboda masu karanta Qur'ani da tashin kiyama suna cikin inuwar Allah ran da babu wata inuwa sai tashi inuwar al'arshin Allah tabaaraka ta'ala yawma la zilla illa zillu ran da babu wata inuwa sai tashi mutane kowa ya shiga cikin wahala rana ya gangaro tsakaninsa da kanka bai wuce kamu ɗaya haka ba Ƙwaƙwalwa na ta farfasa saboda zafin rana ba takalmi ba kaya kowa tsirara yake haihuwar mahaifiyarsa kuma kowa ba zai tunanin in kallewa ne ba fa a'a kowa damuwar kansa ya ishe shi ya manta akwai wani tsaraici ya manta akwai wani siriki ya manta akwai wata mace akwai namiji kowa kawai nafsi nafsi ake to wannan ranar matukar kana karanta qur'ani kana son sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yawaita zikirin Allah tabaaraka ta'ala zaka ga kai baka cikin wannan hayaniyan kana can kana zaune a inu al'arshin ubangiji tabaaraka ta'ala Allah ya samu a cikin su Allah dai samu amma mun yi aiki tunda Allah ya gaya wa sahabban manzo Allah ko i'malu fasayar lawa amalakum wa rasuluhul mu'minun ku yi aiki Allah ya ga aikin ku masu imani masu ga aikin ku ko a mazala sallama ya faɗa cewa shaidan duniya ita ce ta kiyama idan mutum ya mutu aka faɗi mummunan magana a kansa to wannan mummunan maganar da aka faɗa a kansa manzalar ta salama ya ce wajabat ya wajaba a kan shi an gane ko? ɗaya kenan abu na biyu shine manzalar ta salama ce idan mutum ya rasu aka faɗi mummunan magana a kansa ko kyakkyawa manzalar ta salama ya ce abin ya wajaba waji ya hau kansa saboda haka lallai ya kamata mu hankalta mu ankara mu san abin a'a saboda haka a ta zauna can da ta jingina mana saboda haka lallai lallai mu tsaya mu yi abin da za mu amfana kuma amfana da al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya amfanar da mu ya taimake mu ya agaza mana saboda haka lalle za ta fi kiyaman nan lalle za a mutu za a mutu kowa zai mutu Aa, kuma kowa abinda idan ka mutu abinda ka yi a duniya shi za ka riska babu ƙari babu rage ba wanda zai ƙara maka wani abu ba wanda za a rage maka wani abu shi yasa Allah ya sa mala'iku suna rubuta abin da mutum yake yi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko babu abin da zaka furta face a gabanka akwai raqibu da atid suna rubutawa in kai alkhairi su rubuta maza maza da sauri su rubuta wato idan kaga mutum bai shiga aljanna ba fashe jama kansa wallahi annabi muhammadu ya ce sallallahu alaihi wasallama kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba duka al'umma na shiga aljanna sai wanda yake shiga aljanna sabai suka ce wakila man ya aba ya rasulullah waye zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah fa qala sallallahu alaihi wasallam sai shugaba sallama yace man ada'ani da khalil wa man asani faqad aba duk wanda ya bi ni manzon Allah sallama zai shiga aljanna amma duk wanda ya ki bi na to ya ki shiga aljanna da karan kansa da kansa jama'a mun gane wannan karatun idan ka ga mutum bai tafi aljanna ba shi ya ja kansa me yasa ka bi annabi Muhammadu ka gani in baka tafi aljanna ba kuma ka ki bin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani in baka tafi wuta ba lahira gida biyu ne imma aljannatu wa imma an-nar ko aljanna ko wuta babu na uku gida biyu ne kuma kowa zai gini zai sai block zai sai filinsa ne anan ya sayi blok ɗin da yake so in ma yanci shida shida yake so in ma yanci tara tara ne in ma wani iri ne in ma interlock zaka gina da shi dukkan kai in zaka saya daga nan ko daga nan zaka saya kai rufi kai kwano kai komai da komai zaka yi shi ni wani abin da ke bani tsoro da duniyan nan shine ka gama gyare gyaran ka na rayuwar duniyan gaba ɗaya sai ka faɗi ka mutu bara a binne ka a gidan ba sai a je a samu jeji jeji ba sai an saya ba ba sai an kasa fili ba likafanin ma ba sai ka tara kudin shi ba sai a lullube ka a tattare a tattare a tattare ka kawai sai a je aje ka aje jina a karkashin kasa ma sai a rufe a barka a wurin wai me aka yi maka tafi da halinka shine kawai kuma shine ka'idan wanda da musulmi da musulma duka haka ne duka haka ne ko indiya ka koma ka ce kai a kona ka a hab ran tashin kiyama haka taso ko saboda haka lallai lallai mu yi tanadi wa lahira mu yi tanadi wa lahira lafiya ma a wannan wata wallahi duk abin da kai ninninka shi ake ninkin ba ninkin Allah ya amfanar da mu saboda a mu tsaya mu yi aiki mu yi aiki manzala sassalama yana faɗa yana cewa alhaya'u min al-iman kunya na daga cikin imani kar ka zama baka da kunya a rayuwarka kar ka zama da kunya a rayuwa ka zama mai kunya da da fulani suna da kunya da ne amma wasu yanzu ba su shi mafi yawa gaskiya ko ka ga fulatani ko fulatana tana tafiya tana can a titi anya kai wannan anya fulani ne kwa so dai miss ila an watsa mashi yis a ciki sai ya ƙara kumbura sai ya zama wani abu Allah ya kiyaye mu a saboda haka mu zama masu kunya manzala sa salama na cewa izalam tastahi fasna ma shita idan baka da kunya ka aikata abin da kake so in baka da kunya kai abin da kake so kaga an kai matsayin da har annabi faɗa ma al'umma wannan magana a talaidon ko Allah ya kiyaye mu saboda haka mu gyara halayenmu mu gyara mu'amalanmu mu kyautata ayyukanmu saboda wallahi lahirar da ake farafa da gaske ne za ta fi idan kana ganin lokacin ka bai baki la babanka ya mutu in bai mutu baki la kakanka ya mutu in bai mutu ba kakan babanka ya mutu in bai mutu ba kakan kakanka ya mutu baban kakanka ya mutu ko ko wani a anguwar ku na tabbata dai a nan gurin ba wanda bai san an taɓa yin mutuwa a ta yankin su ba ko akwai to da Allah wanda ya mutun ya dawo ana kai masa abinci a can in an yi anko a na biki na anguwa na family ana kai masa nashi ha to abincin buɗe baki ba a kai masa to me yake ci halinsa halinsa kawai saboda haka mu dinga auna wannan a rayuwarmu ya ƙawayenta ba sun je sun same ta suna taya ta hira can ‘ya'yanta ba ha shi kaɗai kawai yanda ka zo kai kaɗai kai kaɗai da kuma yanda ka zo ‘yan biyu ma an haife su tare ɗaya na da ɗaya fitowa ko to ba lallai su mutu tare ba ɗaya ma zai riga da ko wani ma baya girman sai ce kai ga abinku na bar maku duniyar ku ku rike kayanku kun san shi ma sai an tambaye shi a kabari ko da numfashi ɗaya biyu ya ja a duniya sai an tambaye shi in ya kuma ga Allah to mu fa ya muke cikin jama'a babu shimfiɗa ne a shimfiɗa wani abu a nan mana mafi saboda haka da Allah mu dawo da hankalinmu mu tuna sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu damu da rayuwar duniya wallahi babu tabbas a duniyar nan ko yanzu yanzu ko an jima yanzu ba an fara azumi da mu ba akwai wanda ya tabbatar zai kai gobe anan to me muke me muke bawa kanmu wahala muna ta muna ta ruruta duniya har muke gaba mu yi munafurci mu yi hasada mu yi wani buri na mu illata wani saboda san abin duniya saboda zaman duniya ko aje gurin wancan bokan aje gurin wancan matsafin aje gurin wancan duka dai ko ba ai saboda haka jama'a mu gyara mu kiyaye da boka da wanda ya je gurin boka ba da Allah ya tsitsine musu albarka hanya ne an gane jama'a Allah yake yi wa qala asbagu asbagu yana cewa yuqtalu ala kulli halin asarra zalika aw azharahu asbagu yake cewa asbagu yake cewa duk mutumin da ya taba jinabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a boye ko a bayyane ya ce a kashe shi wala yasta tabu baya karya tuba idan ya ya ɓoye wata rana zai fito to idan ya fito aka gani matukar abin ya fito to lalle kuwa ya sani sai an tambaye shi ran tashin kiyama ko kuma in ya fito a kashe shi saboda ya yi sakin baki gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda suka san darajar manzo Allah sallallahu ba sa ce mashi Muhammadu ba sa iya fada sai dai kace sun ce sayyidina rasulullahi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko saboda ka lalle mu dinga kame harasunan mu akan daba jinabin shugaba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mu li'anna tawbatuhu la tu'raf saboda tubansa ba a sani ba ba a san ya tuba ba ko bai tuba la turaf mana ba a karɓa ba ba zai yi ba ma tuban an gane ko wa qala abdullahi ibn abdul hakim hakam abdullahi dan abdul hakam yake cewa man sabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya sakin baki akan manzon Allah sallama min muslimin aw kafirin musulmi ne ko kafiri ko kutila yace a kashe shi duk mutumin da ya sakin baki ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama musulmi yake ko kafiri yake kutila a kashe shi wala yustatab kuma ba zai tuba ba ko ya tuba ba a karɓi tubansa ba tashe ko mai sai ba wanda kuma ko abin da aka ce annabi muhammadu sai ka iya bakinka wata rana maulan mushe ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu wani ya zo gidansa sai yayi ƙaryan wai shi sharifi ne ƙarya faiki Shehu Ibrahim ya sa aka dinga masa hidima, aka dinga masa hidima, a bashi wannan, a bashi wancan, a bashi. Aka tara mashi dukiya mai ɗimbin yawa, ya tafi. Da ya tafi sai dai cikin gari yana cewa, ai, wannan Shehu Ibrahim ɗin bai da wayo. Kana zuwa kai ƙarya kace kai jinin Annabi Muhammadu ne ya dinga maka hidima kenan, duk ya ruɗe ya rikice. Sai labari ya zo ya dawo gidan gurin muridan Shehu radiyallahu anhu aka gaya wa Shehu Ibrahim. shubra ce alhamdulillah mun gode wa Allah da aka gane cewa mu akan annabi Muhammad zamu yi komai ya sake dawowa mutumin da ya sake dawowa sai aka shubra ya ninninka masa abinda dawo ya masa ma me yasa saboda soyuwarsa da manzon Allah wallahi idan ba a san kai na annabi bane bara a zo ai ƙarya da annabi a gurinka ba ko wani ma an kaje kace ai dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai ce kar Allah shirka ne kafir kafirci ne ko akwai da suke cewa an ce dan manzon Allah cewa babu kyau ko kaga makaryata mutum ya faɗa gaban mu ne gani akwai masa hankali saboda Allah ya kiyaye mu saboda babu kaman sayyidul wujudi wasatul anami radallahu sallallahu alaihi wa sallam saboda ka zama ka dan fara da annabi ko yaya a hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka yi nasara amma ka zama ba kai ba annabi muhammadu salama ana tebo ne ka shiga cikin wahala ana kiran annabi zuciyanka ta harzuka ta zabura ta ji ba wai a baki ka ji da gaske ka ji annabin da gaske har cikin zuciyarka cikin kwakwalwanka da bargonka gaba ɗaya ka ji annabin wallahi aka kira sallallahu alaihi wasallam idan aka zo aka ce maka a yi mana dan manzan Allah ko mai bara ne wallahi idan baka da shi sai ka ji a cikin zuciyanka yana raurawa me yasa saboda soyuwarka da manzan Allah ne idan kai ba alin abu bane wallahi ko a jikinka ba za ka ji komai ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koya wa yanku san annabi Muhammad suna kanana adibu auladukum ko ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'at alquran ko ku koya yayanku abu uku na farko san sayyidul wududi sallallahu alaihi wa sallama da san ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahli baiti gidan mutane gidan manzon Allah ko sallama da karatun qur'ani ka koya wa yayanka wannan farko su samu annabi tukunna yanzu a nan akwai wanda ya taba zama da ‘ya'yansa ya zaunar da su yake gaya musu daraja da martaba da kima da girman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam? In dai baka taba yi ba, to ana bin ka bashi ka saba wa sunna manzon Allah. Lallai ka yi ƙoƙari, ka yi ƙoƙari ga gudun zama nan. Ko? A bar su kawai, in sun taru gudu za su dinga mana cai cai cai cai cai cai. yara ba su tsakiya in suka yi a naushe su ko binti yawa saboda haka wannan shine ka auna yaya kana son annabi muhammadu yaya soyuwarka da manzan Allah ka zaunar da iyalanka ko ‘ya'yanka ko ƙannenki ko ‘yan uwanki kin gaya musu darajar manzan Allah sassalama ka saunar ce iya yi mun ji ko wance irin iya yi dinnan a'a ba ruwanka kai dai ba annabi ka faɗa musu ba wata mata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tazo ta ce wa ƴan uwanta ita fa ta fi son annabi Muhammadu fiye da babanta da mamanta da ƴan uwanta da danginta da kanta ma gaba ɗaya zaka ce a a a ƙarya take bari mu gwada ta kin tabbata ce wallahi tallahi annabi ya fi mata kowa shi ne suka ce to in dai kina son annabi da gaske in dai kina son annabi da gaske to ga wuta can an hada ki je ki fada in dai kin zabi annabi akan rai dan son ki da kike wa annabi sallallahu alaihi wasallam ki je ki fada ciki ai ta ce da kanta ta fada ciki ai sai suka rude da gudu suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tsaya su ga ma yaya ta kare a cikin wutan ba su iya ba ga wuta yana balbala yana ci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zuwa sai ya ce wa ya ce muku masoyana suna konewa ga sunan tana zuwa tana murmushi a cikin wuta yana ci kuma yana balbala saboda soyuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ka mu auna yaya soyayyar mu da annabi ko sallama karka yi shi da wasa da gaske ake yi Allah ya datar da mu wa ka tsabari yu mislihu imamu tsabari ya rawaici irin wannan hadisi cewa duk mutumin da ya sakin baki akan manzo Allah sallama musulmi ne ko kafiri a kashe shi kuma ko ya tuba ba a karbi tubansa ba kawai a kai shi lahira an ashabu daga ashabu an malik daga sayyidina malik Imam Malik radiyallahu anhu Allah ƙara masa da waruya Ibn Wahab an Malik Ibn Wahab shi ma ya rawaici irin wannan hadisin daga Imam Malik man qala duk wata mutumin da yace inna rida annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wai rigan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tayi datti rigan manzo Allah sallama yace tayi datti shi ma a kashe shi riga na manzon Allah wai ruwaya siran nabi sallama wa suka arada bihi aibuhu kutila duk mutumin da ya ce maɓallin rigan manzan Allah ko rigan saiduna rasulullahi sallallahu alaihi sallama ta yi datti yana ya faɗi wannan magana da nufin cewa ya aibanta annabi sallallahu alaihi sallam ko ko ya yi wulaƙanci wa kujeran sayyidina rasulullah sallama ko da matsayin annabi sallama a kotila a kashe shi riga ba fa annabi ko jikin annabi riga maballin rigan manzon Allah sallama idan kai mummunan magana ka faɗa da isgilanci jiya mun karanta ai ko maliku maliku dan nuwairata ko da yazo ya ci da aka tura shi je ya karbo zakka aka turo aka tura Khalid bin Walid je karbo zakka gurinsa sai yace haka za amarakum sahibukum haka ne abokin naku auzubillahi wai haka abokin naku ya umarce ku Khalid bin Walid yace wallahi in ka sake fada wallahi sai na yanke wuyanka yana sake fada ya fulle wuyansa ya kai wa annabi Muhammad ga abin da ya faɗa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ba ku jama'a mun gane wannan abu ka ce wa annabi wai haka abokin naku yace muku annabi Muhammadu haka za a marakum sahibukum wai haka abokin naku ya umarce ku ku zo kai ku cin ba ku zakka a Khalid daman shi yaya lokacin da Zulkhuwaisara ma yake cewa manzo sallama wai idil fi qisma sika ko manzo sallama ya azalci a cikin rabon da yayi ittaqila ji tsoron Allah wai bai da adalci bai tsoron Allah wai bai ji tsoron Allah ba akan rabon dukiya Khalid bin Walid ya ce Rasul sallama a fullo ma wuyansa ne ko manzala sallama ce a da'ahu ya da'ahu fa inna lahu ashabun a kyale shi yana da wasu yaran su za su fito zuwa ƙarshen duniya su ne kiraren wutan jahannama da su za a cika wutan jahannama duk mutumin da kaje yana raina annabi wallahi jikansu ne billahi allazi la ilaha illa huwa musulmi ne ba musulmi kaji yana cewa annabi sallama matsayin sa bai kai kaza ba bai san kaza ba bai san kaza ba annabi ba kaza bane ba kaza bane yana jingina nakasu akan kujeran manzo Allah sallama wallahi tallahi jikan su wannan ne Abdullahi bin Ubay bin Salul jikan su Zulkhuwaisara ne ko da su sauran munafukan Madina gaba da da Makka saboda jikokinsu ne amma duk mutum da gani yana jin annabi a ransa da gaske wallahi jikokinsu da Abakar sai da Umar sai da Usman sai na aliyu dukansu Allah ya ba mu albarkacinsu Allah ya mana dacewa wa qala ba'd ulama'ina ce wasu shashin malaman sun ce a jama'al ulama malamai sun ijma'i ala anna man da'a ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya'i biwailun aw bi shay'in min al-makruhi annahu yuqtalu bilastitabatin malamai sun yi ijma'i cewa duk mutumin da ya kira wani daga cikin annabawa ya yi ikirarin cewa ya ce kaitan annabuwa ne a uzubillahi ya ce kaitan annabuwa ne ai da bai yi kaza ba da kaza yi ya ce masa haka wailun wa wani annabi ba fa annabi muhammadu ba kowane annabi da wani abu au bishin ko wani abu minal makaruhi ko ya faɗi wani abu mara daɗi mara kyau ga annabi wani annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ko daga cikin annabawa annahu yuqtal wa mutum ya kashe shi kawai an gane Allah a daina yin surutu ta gefe gefe in ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum in yana surutu zai shiga wuta ne saboda Allah ya faɗa a Qur'ani yana cewa ya ayyuhallazina amla tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ko kar ya ku masu imani kar ku daga muryanku sama da na annabi Muhammad kar ku daga muryanku sama da na manzon Allah kar ku yi magana a gaban annabi kamar da yake magana ku ya ku a tsakaninku idan kun yi haka an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun in kun yi haka aikin ku zai baci alhalin ku ba ku sani ba aikin ku dai ɓaci ku ba ku sani ba saboda haka lallai mu kiyaye harasanmu da bakunanmu babban abin tsoron shine aikin zai ɓaci kai baka san ya ɓaci ba kana ta aiki amma aikin ɓatacce ne ka ka je lahira kana tanin kana da wani abu sai ka je ga ganka empty Allah ya gaya wa sahabban annabi Muhammadu ne fa su sayyidina Abubakar sayyidina umaru su ne a tsakanin suke magana a gaban manzon Allah ba ma da annabi suke magana ba a gaban annabi salma suke cewa sayyidina abakar ke cewa wasu ne suka zo aka ce to a nada wani shugaban su sayyidina umaru ya ce a ina ganin wani ya fi cancanta ya ce a a sa wani wannan ya ce suna jayayya a gaban manzon Allah ba fa fada ba ba wani abu ba kuma ba da annabi suke magana ba Allah ya ce in kun sake yin haka a gaban annabi Muhammadu aikin ku zai baci saboda shi annabi salma kuma duk lokacin da ake magana sai yana zuwa wurin duk lokacin da aka kira sunansa manzon sallama yana zuwa gurin in ana maganar na an gane jama'a manzon Allah saboda haka mu kiyaye mu duk wanda ya zo nan ya zo don ya nemi lada ne ko ya samu lada kuma ya ƙaru to ka zo neman lada kuma ka tafi da zunubi an yi nasara ba ma zunubi ba ka tafi ka halaka duk aikinka azuminka zakkanka sallanka hajjinka zumuncinka kyautanka duka gaba ɗaya ya zama aikin banza ya yi kyau sau da haka mu kiyaye sai Allah ta baraka tala faɗa aya na gaba shine innal ladzina yaguduna aswatahum inda rasulullahi ulaika allazina tamtana lahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wanda suka rage muryoyin su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Allah ya cika su da imani ya cika zukatan su da imani da gafara Allah ya gafarta musu kuma ya ba su lada mai girma saboda me ladabi a gaban manzan Allah rage murya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kiyaye martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka kowa ya kiyaye dan ya samu abin da ake samu komai ba a wurgi a gaban manzan Allah ba a wurgi a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ka da ladan annabi sallallahu alaihi wasallama mu kiyaye mu kiyaye Allah ya datar da mu saboda haka malamai suka ce a bilasta tabatin kuma baya tuba a wa afta abu muhammad bin abi zaidin baban muhammad dan abu zaidin ya yi fatawan cewa bi katali rajulun sami'a qauman yatadhakkaruna sifatun nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bihim rajulun qabih alwajh wal lihya فقال لهم تريدون تعرفون صفته هي في صفة هذا الماري في خلقه ولهيته قال ولا ولا تقبل توبته وقد ذكر و- وقد كذب لعنة الله لعنه الله وليس يخرج من قلب سليم الإيمان آه، akwai Abu Muhammad yayi fatawan cewa a kashe mutanen da suka zauna suna ji an ji suna magana suna faɗan siffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan sun ga wani mutum wanda yake mummunan fuska ya wuce da gemu wani ɗan gemu ɗan kiris haka irin kamar gemu musuru haka daga mutum gemu dai ba gemun arziki ba ɗan sweet lafiyayi ka gan shi haka a suna aibanta suna cewa ai haka siffan manzo Allah yake auzu billahi yace duk aka shi su sun yi mummunan abu ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tuqbalu taubatu ko sun tuba ba a karban tuban su tuban sa wa kar kadzaba hakika yayi kariya la'anahu Allah Allah ya tsine masa walaysa yakhruju min qalbin salimil iman duk mutum mai imani mai kyau kubutaccen imani bare taba faɗan haka akan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam saboda ka lalle mu kiyaye bakunan mu da harasunan mu sannan a wa qala ahmad bin abi sulaiman sahibu sunun ahmad abokin sunun ko dan gidan sunun dan sulaiman Allah ya kara masa yadda yace man qala ina nabi sallallahu alaihi wasallam kana aswadun yuqtalu don mutumin da ya ce annabi sallama bakin fata ne aka shi ka ce annabi Muhammad sallama bakin fata ne kashe shi ake bakin mutum ne aka shi wa qala fi rajulin qila lahu ya faɗa ka wani mutum da aka ya masa la wa haqqu rasulullahi sallama la wa haqqa rasulullahi sallama fa qala fa'ala Allahu bi rasulullahi sallama kaza mutumin da bai riski manzo Allah ba sallama ko ya riski manzo Allah sallama ya ce Allah ya yi wa annabi sallama kaza wa zakara kalaman qabihan ya faɗi wani magana mummuna ya ce Allah ya wa annabi sallama kaza ai annabi Allah ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza ka faɗi magana mummuna akan manzon Allah sallama ka ce wai Allah ya ma annabi wani abu mummuna ko na bakin ciki ko na bakin rai an gane jama'a mun fahimci maganan ka ce Allah ya yi wa annabi wani abu mara kyau ka ce wai Allah ya ma ai Allah ya ma annabi kaza ya masa kaza ya masa kaza abu mummuna ya ce wannan faƙila lahu a ce masa ma ta ƙulu ya adu walla me kake faɗa ya kai maƙin Allah faƙala ya ce ashhadu min kalamihi awwalan ya ce na shirya daga maganarsa na farko sun maƙala sannan ya ce inna ma aratta bi rasulullah sallallahu alaihi al-aqrabu faƙala ibnu abi sulaiman lillazi sa'alahu ashhad ushhud ko ishhad alaihi wa ana sharikuka yuridu fi qatlihi wa thawabu zalika duk mutumin da ya faɗi wani mummunan magana ko yayi munanta zance akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko na makamancin haka yace to ni na shaida maka cewa wannan mutumin naka dake tare da shi kawai a kashe shi kana da lada akan kashe shi in kai haka din jama'a wannan fa shine manzon Allah duk abin da ya shafi annabi sallama duk abin da ya shafi sayyidina rasul sallama Allah ya saka da kai duk abin da ya shafi annabi sallama to lalle mutum yayi kaffa kaffa da bakin sa ya kame bakin sa ce saboda wallahi tallahi lahira babu wanda zai kalle ka in baka je da annabi Muhammadu ba idan za a tara maka duniyar nan gaba daya a tara maka ladan mutanen duniya gaba daya baka je da sayyidina rasul sallama ba wallahi babu wanda zai kalle ka akwai wani mutum a banu isra'ila mashayin giya ne dan banza ne sosai mai sabon Allah ne kala-kala caca ba abinda ba yi ma wata rana yana wucewa sai ji ana karanta attaura sai ji sunan annabi Muhammadu a ciki sai ce to shi kam ya yi imani da wannan annabin shi wannan annabin da ake rasu ya yi imani da shi kuma ya sallama mashi yana son shi ya ci gaba da shaƙiyar shi kowa ya san mutum banza ne sai da ya mutu sai Allah ya tura annabi Musa ce aje wancan da aka jefar Abu Lanna je a dauko shi a mai sallah a mashi a masa tsarki a masa komai abin da shi a bukar musulmai annabi Musa ce a ya ubangiji wane ne fa me kaza kaza ce eh na sani kasa annabi Musa shi akwai tambayoyi sai ce ya ubangiji ya akai Allah tabaraka taala ya bawa annabi Musa dama Allah yana magana da annabi Musa ko wa kallama Allah Musa taklima sai ce mashi ai kaji kaji kaji kaji abin da ya wasu na rasulullahi kafin fa annabi muhammadun ya zo ne kafin manzan Allah ya zo wannan waki an ta faru da manzan Allah to jama'a da Allah mun gane cewa annabi daban ne ko ba mu gane ba da yazo to me muke jira me muke jira akan manzan Allah Allah shi yake kallo mala'iku shi suke wa salati, Allah shi yake wa salati, dukkan wani mutumin kirki musulmi mai imani, ko bayan musulmi mai imani, da aljanu, da rauhanai, gaba ɗaya salati suke wa annabi Muhammadu. Ni da ke da kai muna ina, me muke jira? Me muke jira? Na'am, idan aka ce manzallar ta salama baƙin fata ne a matsayinsa na balarabe, ko a ce fatarsa baƙa ce. Kaman cin mutuncin manzan Allah ne. Saboda hukuncinsa kisa ne kawai. wannan shine amsa wallahu alam saboda an fahimta jama'a sannan ala habib bin abi rabi habib dan abi rabi yace لأن ادعاء تعويل في لفظ الصراح لا يقبل لأنه امتحان وهو غير معز لرسول الله مؤذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موكل له فوجب إباحة دمه duk mutumin da ya yi da'awan tawilin canza sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi sallama da wulaƙantawa ba ya faɗa bane da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wala muwaqqirin lahu ba kan ba manzon sallama ba fa wajaba ibadatu damihi to jinin sa ya halatta wa afta abu abdullah bin uttabin fi fi fi asharin qala li rajulin ad'i washqa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wa qala in sa'alta aw jahilta fakad jahila wasu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama bi qatli duk mutumin da yi magana akan manzon Allah ko ba da fatawa akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi a rashin sani yayi ikirarin wani abu mara kyau akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambayi manzon sallama akan abin wannan sha'anin kisa ne shi ba sai fa mun kama bakinmu da kyau fa akan manzala da abin da aka ce akan annabi in baka sani ba kawai ka ce ka yadda ko kai shi kai dai karka ce uffan karka ƙi yadda kuma in ka sani shi kenan baka sani ba shi kenan in ka sani shi kenan baka sani ba shi kenan mutum ya ja bakin sai shi Allah ya mana dacewa Allah kuma ya kiyaye mu amin masha Allah wa'afta fuqaha'ul Andalus mutanen malaman fiqhu na mutanen Andalus sun ba da fatawan a kashi Hatim ibn Hatim wannan babban malamin fiqhu ne kuma a tsire shi bima shahida alaihi bihi min istighfafihi bi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda abin da aka shaida aka samu a kansa na cewa rage daraja sauƙaƙa ko rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana wanda ya rage darajar manzon Allah sallallahu ya faɗi wannan bi haƙƙi nabi saboda haƙƙi manzala wa tasmiyatihi iyahu da kiran suna manzon sallama ce annabi kawai yace ai iya annabi ne sallallahu alaihi wasallama magana ne na rashin ladabi na rashin girmamawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman Andalus fuka haul Andalus gaba ɗaya sun yi fatawan cewa a kashe shi suka yi munazara da shi biliyatimi wa khatana haidaratahu wa za'amihi anna zuhudahu lam yakun qasdan walau qaddara ala ala ala tayyibat cewa maganar da ya cewa ai zuhudun manzan Allah manzon sallama yana da gudun duniya ko to sai yayi magana irin kace misali alal misali kace ai saboda ba shi da shi ne manzon sallama yana gudun duniya saboda bai da abun duniya ne sallallahu alaihi wasallam shi da duniya ma gaba ɗaya ta nemi duwatsun duwatsun Madina Makka gaba ɗaya suka nemi cewa su zama zinari wa manzon sallama ya huta daina zuwa kasuwa manzon sallama ce Allahumma ayini miskinan wa amidni fi sultul masakin Allah ka raya ne a cikin wanda ba su da dukiya mai tarin yawa a cikin miskinai a sannan ka kashe ni ka raya ni ka tada ni a cikin talakawa to sai yi magana rashin ladabi akan wannan abu aka ce to a kashe shi aka yi fatawan a kashe shi kuma ya yi tsaf saboda kana ganin zamu wadata a nan ko sha ɗaya saura sai mu a amsa tambayoyi da za a shiga sabon karatu Allah ya dace da mu Allah kuma ya kiyaye mu kiyaye imanin mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amin saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu yanda za mu yi ba yadda za a yi da mu ba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya karba mana ibadun mu duka abin da muka aiwatar na alkhairi Allah ya karba mana abin da muka aiwatar na kuskure Allah ka yafe mana albarkacin sayyidul wujud da sayyidul anami sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'am akwai masu tambaya babu a samu ne ku dinga sa ana kira na da dare ana turo mun da shi eh jiya ku ba na ba ku ba ina hanne ina bayar a zo shi akwai wanda yake tura mu ban ga littafin ba amma dai zan duba a hankali